بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شيء قبل كرات لله نخبة الفكر آه الحافظ ابن حجر العسقلاني أيو زام تاشي عندما ليكتوا ثم المردود يجزي مردود دكما أقسام كشي yace thumma mardud sana hadithi mardud imma an yakuna li saqatin aw ta'nin a cikin biyu ne ko ya zamanto ya zamanto mardud ne sakamakon saqat sakamakon an yadda wani rawi daga cikin isnadin shi kenan yankewa isnadi aw ta'nin ko kuma isnadin bai yanke ba amma daga cikin ruwa cikin shi akwai rawi wanda malaman aljirh wa ta'dil sun jarraha shi shine ta'an an tugume shi da karya ko kuma an kama shi da karya dumu-dumu. To yanzu zai fara da abin da ya shafi sakat na isnadi. Daga cikin sakat na isnadi akwai sakat wanda yake zahir da kuma sakat khafiyun. Sannan akwai mu'allaq, akwai mursal, akwai mu'adhal, akwai bayan mu'adhal akwai munqati. Kuma dukkanin su malam zai bayani akan su ɗaya bayan ɗaya. Yanzu ya ce wasaqatu imma an yakuna shi sakat kin ko ya zamanto min mabadi isanad daga farko farkon isnadi ne min musannif ta bangaren tabaka ta tasnif ta malamin da ya rubuta littafi to wannan shine sakat min mabadi isanad aw min akhirih ko kuma sakat kin ya zamanto ya abko ne a karshen isnadi ba'da tabi'i bayan tabi'i bayan tabi'i kuma ai sahabi ne kenan ko ya zamanto isnadin ya gamu waje daya ya gamu sai aka samu inda ya kamata a mace sunan sahabi sai ba a gai sunan sahabi ba ta bai kawai yace ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ma dai sakat ne aw ghairi zalika ko ma wani sakatkin daban wanda ba farkon isnadi ba ba kuma karshen isnadi ba kenan tsakiya tsakiya isnadi tabaka ta tsakiya isnadi yanzu malam zai bayani kuma sai ce fal awwal na farko ana ce mishi al mu'allaq shi yasa ce fal awwalul mu'allaq na farko ana ce mishi mu'allaq to shi mu'allaq yana da fuskoki da yawa daga cikin mu'allaqin akwai lokacin da zai kawo hadisi ya shafe dukkanin isnadin shi sai ya bar sahabi kadai daga sahabi kawai sai magana annabi sallallahu alaihi wasallam sai matanin hadisin kenan na ma dai mu'allaq ne kuma zai iya zamantowa zai shafe dukkanin isnadin ya baro tabi'i da kuma sahabi tabi'i sannan sahabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda ya haddafe isnadin na ma sai mu ce mishi hadisi ne mu'allaq yana ma iya zowa shi mu'allaq zai shafe komi ya shafe isnadin gaba ɗaya hatta sahabi ma ba zai ambata ba kai tsaye kawai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ma dai mu'allaq ne sannan kuma zai iya zamantowa ya ambaci dukkanin isnadi sai dai kawai ya rage malamin shi da malamin malamin shi ko ya rage bai gai malamin shi ba kawai wanda ya rubuto hadisin daga wurin shi na ma dai hadisi ne mu'allaq kenan hadisi mu'allaq dai shine hadisin da aka shafe isnadin shi wanda ba ka isnadi ba gaba daya ko kuma an ka isnadin amma dai ragaggen isnadi ne to shine ake cima mu'allaq amma da sharɗi ya zamanto isnadin bai cika ba ta bangaren shi musannif wanda ya wallafa littafi ya zamanto isnadin ta bangaren shi ne aka samu ragewa daga malamin shi ko malamin shi da malamin malamin shi har zuwa sama yana a takaice kana iya cewa hadisi mu'allaq shine hadisin da aka shafe ma isnadi to kaka hukuncin shi shine malamai suke cewa in wanda yayi hakan an san shi da tadlisi to tadlisi ne yayi kenan za a da'afa hadisin kai tsaye dan mi saboda ba a san marwaitan ba ba a gayi suwa suka rawaito shi ba tana yiwa wanda suka rawaito shi thiqat ne kuma tana yiwa ba thiqat bane kenan ana yi hukunci da ingancin shi in an san wa'anda suka rawaito shi ko da shi wanda ya rawaito hadisin mu'allaq ya ce dukkan wa'anda ya shafi bai kai sunayen su ba fiqat ne to nan ma dai za mu shiga wata mas'ala ta malaman hadisi da suke tema al-ibham kenan sai mu ce wanga hadisi ne mubham tunda ba a gai ba a gai su wani ne suka rawaito shi ko da fiqat ne in an boye sunayen su hadisi ya zama to mubham mubham kuma za mu sa shi cikin aqsamu da'if amma ibn salah da wasu daga cikin malamai suna cewa in malamin da ya ruwaito hadisi mu'allaq ne kamar irin su imam al-bukhari ya zama to shi malamin ya ya lazimta ma kanshi akan cewa wannan littafi nashi zai sa hadisi sahihai kawai kadai to idan ya zo da siratul jazm kamar ya ce rawa fulanun ko warawa an nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ana iya cewa ana iya karɓar shi amma idan ya kashi bi shighati tamrid bi shighati tamrid kamar ya ce ruwiya ko yurwa an nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kashi bi shighati at-tamrid kenan kaga a lokacin ba za a karba ba kenan hatta shi kanshi bai tabbatar da inganta shi ba sai mala ya ce wasani al-mursalu wasani na biyu shine al-mursal kenan bayan mu'allaq to akwai kuma dai wani isqati da ake cima mursal idan an samu idan an samu yankewar isnadi a ƙarshen isnadin to wannan ana ce mishi mursal a ƙarshe shine ba'da tabi'i bayan tabi'i tabi'i ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhalin tabi'i bai yi zamani tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to tun da tabi'i ne ya rawaito hadisi kuma ya ce annabi ya ce to kenan dole akwai marwayacin da aka aka yi iskatin shi shine sahabi kenan bai ambaci sahabi ba to a lokacin sai a ce wannan hadisi hadisi ne mursal to irin wannan marasil idan sun gamu mursal aka same shi kuma ya zo ta wata hanya daban to su ne suke haduwa sai su zamanto hadisi hasanul li ghairihi ai bayan mun yi bayani akan sahihul li zatihi da kuma sahihul li ghairihi da kuma hasanul li zatihi da kuma hasanul li ghairihi to hadisi mursal in ya zo kuma ta wata hayyar nan ma ya zamanto mursal to za a gama hayoyin guda biyu sai su ba da hadisi hasanun da ghairihi kenan mursal za'id mursal yusawi hasanun da ghairihi a takaice idan an ce ma hadisi mursal kenan mursal yana cikin aqsamu da'if sannan kuma duk da aka ce hadisi mursal ana nufin kawai tabi'i ya ce annabi ya ce wannan shine ake cewa mursal an zo a fashi sakamakon yankewar isnadi malumai suna sa mursala a cikin aqsamul mardud saboda rashin sanin wane ne ya ruwaito eh rashin sanin wanda aka ruwaito daga gare shi wanda aka ruwaito daga gare shi sahabi ne in sahabi ne bai cutarwa wanda aka ruwaito daga gare shi tabi'i ne in tabi'i ne to yana iya kasancewa fiqa ne yana iya kuma kasancewa ba fiqa bane kenan kaga akwai shubha cikin lamarin to shi yasa sai malumai suka sa mursal a cikin aqsam na mardud to daga cikin marasil sai malumai suka yi maganganu daban-daban akan wa'anne irin marasil ne ake iya karba wa'anne ne ba a za a karbe su ba sai malumai suka ce sai aka ce to idan tabi'i wanda ya rawaito hadisin an san cewa shi baya ka mursal in ba sai daga siƙa ba da ya yi kawo hadisi wanda ke mursal ne ya yi irsali kenan to irsalin shi da an bibiya an bincika to daga siƙa ne to sai mafi yawancin malumai suka tafi akan cewa to za a yi tawakkufi akan wannan ba za a da'afa ba kuma ba za a sahaha ba amma wurin malikiya suna cewa ana iya karɓa idan su malikiya suna karɓar mursal idan ya zo ta irin wannan hayya idan tabi'in ya zamanto in ya yi irsali baya irsali sai daga siƙa to malkiya da wasu daga cikin mutanen kufa suna karɓa amma imamu shafi'i ya ce ana iya karɓa in ya zo ta wata hayyar daban ga wagga hayya mursal ne to kuma sai aka, samu kuma wata hayyar daban ita ma dai ta zamanto hayya ce isnadin ya zamanto mursal ne to za a iya karɓa kenan mursal za a yi mursal yusawi hasanun da ghairihi to sai wasu malamai kuma suka ce idan rawin ya zamanto yana yin irsali daga thiqat da kuma wa'anda ba thiqat ba to gaba ɗaya malamai sun ittifaqi akan cewa wannan rawin idan ya ka idan ya irsali to ba za a karba ba saboda yana irsali daga thiqat da kuma wa'anda ba thiqat ba wannan shine abin da Abubakar Ar-Razi da kuma Imam Al-Baji suka tafi akan shi kuma haka dukkanin malamai suka tafi me yasa ake kin hujja da hadisi mursal dan me yasa malamai ba su hujja da hadisi idan ya zama to mursal ne akwai malaman da amma sun ce kawai ba za a karɓa ba kwata-kwata irsal ko na sahabi ko na tabi'i ba za a karɓa ba cewa suka yi hujjarsu shine su ba suna tantama ba akan adala ta sahaba ba a saboda su sahaba kin akwai sahaba sigar akwai sahabbai wa'anda suna rawaitowa daga tabi'ai suna rawaito hadisi daga kibar tabi'in to sakamakon suna rawaitowa daga kibar tabi'in to sai ya zamanto suna shakka shin hadisin daga sahabi daga sahabi aka rawaito shi ko kuma daga tabi'i aka rawaito shi in daga tabi'i ne daga cikin kibar tabi'in shin siƙa ne ko ba siƙa ba ne to shi yasa ba su karɓa sai su ce hadisi ko da musalli na sahabi ba a karɓa amma abin da ya fi inganci shine mursal ana karɓar shi in na sahabi ne in sahabi ne inda zai ke akwai iskali shine mursal na kibar tabi'in marasil na kibar tabi'in nan ne ke akwai saɓani mai yawa tsakanin malamai malai ce wasalisu in kana bisnani fasa'idan ma'a tawali fa huwa al-mu'dalu wa illa fal munqati yace na uku daga cikin sakat na isnadi in kana bithnaini idan mutum biyu ne aka yada daga cikin isnadin shi fasa'idan zuwa abin da ya sama na tawali ziyarar da juna mutum biyu ko abin da ya fi mutum biyu ya zamanto ziyarar da juna aka yi iskatin su to fa huwa al-mu'dal wannan shine ake cewa mu'dal ya zamanto annan mutane biyun ko farko isnadi ne a jere da juna ko tsakiya ko ƙarshe isnadi in dai mutum biyu ko abin da ya fi biyu jere da juna aka yadda su a farkon sai a cikin isnadi to wannan ana ce mishi mu'abbad bambancin shi da mu'allaq shi mu'allaq shafewa daga farkon isnadi ne zuwa abin da ya sama shi kuma mursal shafewa isqati daga ƙarshen isnadi daga tabi'i a yi isqatin sahabi wannan shine mursal shi kuma mu'adal shi kuma shine ko farkon isnadi ko karshen isnadi in dai mutum biyu aka shafe ziyarar da juna ko uku to wannan ana ce mishi mu'adal wa illa in ba haka ba kenan in mutum guda ne aka shafe a cikin isnadi wata tabaka daga cikin tabakoki wadda ba farko ba kuma ba karshen isnadi ba tabaka na tsakiya aka shafe wani to ya ce wannan hadisi hadisi ne munqati shi yasa ce wa illa fal munqati idan ba haka ba kawai hadisi ne wanda ke munqati ko da za a iskati mutum uku in dai ba jira da juna aka iskatin su ba to wannan ana cewa munqati ne kenan sharadi guda ne shine za a kiyayewa shine ya zamanto ba jira da juna ba aka iskatin su sai ma da yace thumma qad yakunu wadihan aw khafiyan shi inqita'i sai ya zamantowa inqita'i ne wanda yake wadih ko kuma wanda yake khafiyan a boye in an ce wadih shine zahir wanda yake a bayyane to wannan isqati ko inqita'i in ya faru a cikin isnadi kenan zai iya zawa fuska biyu ne ko ya zamanto wadih ko kuma khafi kamar yadda malai ce fal awwal na farko wadih kenan yudraku bi adami talaqi ana gane shi ta hanyar rashin haɗuwa tsakanin rawi da kuma dai wanda aka ruwaita daga gare shi tsakanin maruwaici da wanda aka ruwaito daga gare shi idan ba su haɗu ba kenan ka gani wannan inqita'i ne ko in ce isqati ne wanda yake wadih wanda yake zahir kenan wa min daga nan thumma ihtija ila tarikh aka buƙaci kenan malami ya zamanto yana ya san tarihi tarihi na wafayat da kuma haɗuwa da mu'asara tsakanin marwaci da wanda aka rawaito daga gare shi kenan tarihi shi zai bayyana wannan wasani na biyu shine almudallas kenan khafiyan wanda marwacin sun yi zamani da shi kenan amma haduwa ko rashin haduwa wannan shine ake shakka to ko kuma sun haɗu amma bai ji hadisi daga gare shi ba to sai ya yi tadlisi wa yaridu bi sighatin tahmilu luqiyya sai ya ka isnadin da wata siga wadda tana iya karɓar cewa sun haɗu amma kuma alhalin ba su haɗu ba ka'an wa qala kamar ya kawo kalma ta siga kalma ta an ko kuma ko kuma qala kenan zai yi amfani da hana-hana da ya rudar da mutane ko kuma ya yi amfani da wawul hataf kamar ya ce wa qala sai ya gama isnadin kuma abu ne wanda sai ƙwararru suke gano shi daga cikin malumai irin wa'ancan a'imma na da wanda sun zurfi cikin ilmul isnad da kuma ilal da turuk na hadisi tunda mutane biyu sun yi zamani a lokaci guda kamar mutum ne wanda ya yi zamani tare da malamin shi da kuma dai malamin malamin shi to kuma bai karbi hadisi ba daga malamin malamin shi to amma bai so kuma ya ambaci malamin shi to sai ya yi isqafin malamin shi sai ya sa'an ya yi amfani da ita saboda yana so ya ce ya ruwaito daga malamin malamin shi alhalin kuma bai ruwaito hadisi ba daga can tadlisi kala kala ne akwai tadlisi na isnadi tadlisu da isnad ibn qattan ya ce shine mutum ya ruwaito daga wanda ya ruwaito daga wanda ya taɓa jin hadisi daga gare shi amma kuma sai ya rinka ruwaito abin da bai ji ba daga gare shi na ma tadlisi ne na isnadi sannan akwai tadlisi shuyukh shi kuma tadlisi shuyukh shine mutum ya zo ya gai shekhin shi ya gai wani hadisi wanda ya ji daga shekhin shi amma kuma sai ya gai sunan shekhin nashi sai ya mishi wata alkunya ko ya mishi wata nasaba ko ya siffanta shi da wata siffa wadda ba za a gane shi bane ba saboda rawin tana yiwa wasu malamai suna suna jarraha shi kenan tunda ana jarraha shi to bari ya boye shekhin saboda hadisin ya samu shiga zai siffanta shi da siffa wadda ba a san shi da ita ba ko haddathani sahib kaza sannan akwai tadlisu al'atab sannan akwai tadlisu taswiya kuma akwai tadlisu bilad akwai tadlisi da dama amma dai wanda shine abin da ake cewa tadlisi kenan malai ce wa kaza al-mursal al-khafi min mu'asirin lam yalqa wa kaza al-mursal al-khafi sannan hakanan mursal khafi mursal kala biyu ne akwai khafi kuma akwai mursal wanda yake zahir to shi mursal al-khafi shine wanda aka samu min ma'asir daga ma'asir lam yalqa mutum ya rawaito hadisi daga wani marwayaci wanda sun yi zamani daya amma kuma dai basu haɗu da juna ba to kaga wannan mursal ne khafi an kira shi da khafi saboda ba lalle bane ka iya gane cewa sun haɗu ko basu haɗu ba saboda sun yi zamani guda kenan taka iya yiwa ya rawaito to amma idan an gano basu haɗu ba yanayi wannan irsali ne shi ma irsali wanda yake khafi eh bambanci tsakanin mursal khafi da kuma dai almudallas bambanci tsakanin shi ne shi taglisi yana faruwa ne ga rawi wanda an san sun taba haduwa shi tsakanin shi da wanda ya ma taglisin da wanda ya yi taglisin zuwa gare shi kenan amma shi kuma idan sun yi zamani ba su kuma samu haduwa ba ko ba a tabbatar da haɗuwarsu ba to wannan shine ake ce ma mursalul khafi